sura ta goma sha shida za mu tashi a kan ayat saba'in da tara wanda zai nan za mu na ayat bayan suna tsaye da ni yiwu shi ga sandoki wanda zai fasara maulamu shehu islam a shehu bayan usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu أكرمكم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم ير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يا su mutanen makka kafiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi da kafiran kowane zamani da musulmi alam yaraushin ba su ga abin mamakin Allah bane ila tsairi su dubi tsuntsaye mana yadda suke yawo a sama fi jawi sama'i a filin sama ma yumsikuhunna illa Allah suna suna tafiya a sama ba wanda ya rike su ya hana su faduwa illa Allah idan ka ce ai akwai fuka-fuki sai a ce maka yawan lokaci hadewa da fuka-fukin suke yi gashi ko ba su fado ba da tsuntsaye da jiragen sama duka suna tafiya a filin sama ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda yake rike da su sai Allah da tsunzayen da su jiragen sama duk suna a filin sama ma yunsikun na ba wanda yake rike da su illallah sai Allah inna fi zalika in aka dubi wannan abin mamaki a cikin wannan akwai la'ayatin abubuwan mamaki abubuwan izina da gwamnati ga mutane yumi nuna masu imani kowa ya ga jirgin sama ya ga yadda yake tashi ya ga yadda yake yawo a sama ya san lalle ba wanda yake rike da wannan abu illa Allah sai Allah domin ka jefa tsakuwa sama za ta fado ne ta zo ƙasa saboda nauyinta amma jirgin sama shi ya tashi daga ƙasa tare na ina ɗauke tons na abubuwa wani lokaci ma injuna amma yana yawonsa a sama wa yake rike da shi kenan illa Allah sai Allah inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun wannan duka ni'imomi ne domin tsuntsayen da ake ganinsu ni'ima ce ana cinsu kuma jiragen saman ni'ima ce suna ɗaukan mutane suna kaiwa wurin bukatunsu har zuwa wurin hajji da ziyara kuma suna ɗaukan kayan mutane duk da wannan ni'ima ce ta Allah Allah yake gaya mana mu gode masa akan nimominsa والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من أصوابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين
والله جعل لكم مما خلق زلالا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من بيوت الأن- من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبيرها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين ku dubi har yanzu waɗansu ni'imomi da Allah ya yi muku wanda ba za ku mance da su ba wallahu shi Allah ya allakum min buyutikum sakanan Allah shine ya yi muku ɗakunan kwana inda za ku shiga ku natsu ku huta da wahalan da kuka ini kuna yi kuma wuri ne na jin daɗi na hutar da jiki da hutar da zuciya a gidaje ubangiji ya yi hukuncin cewa mutum in ya shiga gidansa yana hutawa to ba wanda ya sai ya fada masa cikin gidan ba tare da saninsa ba tare da izininsa ba kuma wani ba zai jefa wani abu cikin gidan ba kuma wani ba zai tada hankalin mutum a cikin gidansa ba ko mutum ba zai leƙa ba a cikin gidan mutum ba zai leƙa gidan wani a cikin gidansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana leƙawa shi ko yana rike targe shi yana gyaran gashinsa sai ya ga idon mutum yana leƙa shi ya ce a lokacin da na ɗauki wannan abun na soke idon mutumin nan to ba biya duk wanda ya leƙa ka a cikin ɗakinka in ka samu wani abu ka soke idonsa a hukuncin shari'a ba a biyan wannan idon shi ya yi shi wa kansa me yasa aka yi gini ai dama don idon ne yasa aka yi gini ake yin labule ake yin kyaure duka don gi- don idon ne أن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله جعل لكم بيوتكم سكنا Allah ya sanya muku wurin sukuni wurin huta wurin natsuwa fi buyutikum cikin gidajenku gidaje mazauna wajalakum min min juludin ay buyutan tastakhifunaha haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi muku wadansu gidaje min juludil an'ami wanda kuke yin su da fatun dabbobi ana kiran wannan abu a nan kasan mu kilabo Ah, da su ake yin ah, gidaje na- na, na tafi da gidanka Ah, haka kuma ubbobi da ake yi da tantuna da ake yi gidaje ne amma sai a naɗe su a lafta a tafi da su zuwa inda za a in an je inda za a kuma a saukar da su a kakkafa su gidaje marasa nauyi wajalakun min jirudil an'ami buyutan gidaje tastakhifunaha wanda kuke yin saukin daukan su ba su da nauyi ba kawan gidaje zaunannu ba yawma za'anikum ranar da za ku yi kaura wato masu masu zama a daji kenan masu dabbobi a ran da za su kaura sai su nannade gidajensu su dora akan raƙuma ko kan jakuna amma gidaje ne sai sun je inda suka sauka sai su saukar da wannan gidajen su kakkafa yawma za'anikum wa yawma iqamatikum ba su da nauyi ranar da za ku yi a ranar da za ku yi ƙaura da yawan ikamatikum da ranar da kuke zaman gida duk da su ma gidaje ne amma ba su nauyi ba kamar gidaje kafafu na ginin bani-bani ko ginin bulo ko ginin siminti ba yawan maza'anikum wa yawan ikamatikum wa min aswafiha wa auberiha wa ash'eriha asasan ko waɗannan dabbobi ubangiji ya sanya muku a gashin gashin tumaki da gashin raƙuma wani uberiya wa ashiriya a sasan wa mata'an ilahin kuna yin barguna da su kuna yin shimfiɗa da su kuna yin tantuna da su su waɗannan gasussukan da ake saƙawa a yi barguna a yi tantuna a yi shimfiɗu duk dai da wannan gasussukan dabbobin a sasan da su suke yi- kuke yin kayan gida wa mata'an ilahi da mata'an kayan jin daɗi iri-iri dai banda wanda aka ambata din adfur khasi al'ami jin kayan jin daɗi iri-iri wanda kuke yin su da gashin raƙumi da gashin tinkiya da gashin akuya duk dai kuna yi da su wa mata'an da jin daɗi ilahi ne har zuwa lokacin ƙarewan ajalinku
كما نعمته عليكم لعلكم تسلمون
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرا- وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله شيء الله أبنجي شيني يسن يامك إنوى daga abubuwan da ya halitta na itatuwa ko na duwatsu ko kuma gizagizai ko kuma laima duk dai Allah shi ne ya muku wannan inuwa wallahi ja'alakum mimma khalaqa zilalan daga cikin abin da ya halitta zilalan inuwa wa ja'alakum min jibali aknanan kuma sanya muku dakuna a cikin duwatsu ma ku sassaki dutse ku shiga ciki ku mai da shi gida duk dai Allah ne ya muku wannan ayyuka duka mutane ne muke gani suna yin su amma Allah ya ce shi ne yake yin su wallahu khalaqa kuma ma ta'amaluna da ku da abin da kuke aikatawa duka aikin Allah ne kaga nan ya ce shi ne yake mana gidaje amma ana ganin birkiloli ne suke mana gidaje to da birkilolin da abubuwan da suke aikatawa duka Allah ne ya aikata su saboda haka ya mai da kai aikin ma aikinsa ne in ma khalaqa zilalan wajalakum min aljibali aknanan ya sanya muku gidaje daga ɗakuna ɗakuna daga duwatsu ko a sassaka a shiga can ciki a gida ko kuma sassaka dutsen a blok da shi a gina gida da shi min aljiwa da kan wajalakun sarabila ta gikun harra wa sarabila ta gikun basakun allan nan shi ne ya yi muku riguna da wanduna wato kayan sutura dai mu a ganin mu masaka ne suke mana saƙa maɗinka su ɗinka mana Allah ya fito fili ya ce a shi ne yake yin waɗannan duka ba masaka ba ba maɗinka ba sarabi da taƙikun harra wa sarabi da taƙikun basakun wato riguna da mayafai taƙikun harra wanda suke kare ku daga zafi wa sarabi da kuma riguna taƙikun basakun wanda suke kiyaye ku wajen yaƙi sulke kenan ko kwarkwali kenan Allah ya nuna mana anan kamar yadda ya faɗa cikin suratul anfali wa aiddu lahum mastaratu min quwwati wa min ribadil khayr turhibuna bi yadu wallahi wa aduwakum wannan riga ta sulke ko kwarkwali din nan ana yin su ne dama don kiyaye jiki kar wani in ya harbo ka harbin ya same ka kar ko in yace zai soke ka sukan ya same ka ka sa karfe ka hana harbi shigowa kibiya shigowa jikinka ka hana mashi shiga jikinka ka hana takobi ya sari jikinka to ashe kenan lalle kada a sake a shirya waɗannan abubuwa domin saboda jihadi manzo Allah sallallahu alaihi ya sa rigan sulke ya sa kwalkwali shi ko shine wanda Allah yake kiyayewa fiye da kowa don a nuna mana kasabi da kuma ba zai hana dogara da Allah ba sa wannan riga ko kwarkwarin sarabila ta ikon harra wa sarabila ta ikon basakun kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun kazalika yadda kuke jin Allah yake gaggaya muku ni'imomi din nan iri iri to da haka ne yake cika muku ni'imominku la'allakum tuslimuna ko ku sallama wa Allah
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يا رسول الله wannan ni'imomi duka da muke ambatawa mutanenka muke ambatawa mutanen duniya gaba ɗayansu ba wanda yake musun waɗannan ni'imomi tun daga halittar sama da ƙasa da abin da yake tsamanin- tsakanin sama da ƙasa da duwatsun da aka kakkaba domin hana ƙasa motsi da ruwan da aka shimfiɗa na jin daɗi da na teku mai ɗau- mai ɗaukan kaya da duk abin da aka lissafa nan dai har aka zo nan ba wanda yake musun Allah ne yake yin ko da kafiran ne ma aka tambaye su wala in sa'atan man khalaqa samawati da yaquluna Allah waye sama waye sama sai ce Allah wa yudabbiru al-amr fa sai yaquluna Allah to saboda haka har tare da wannan ni'imomi in ka ce su bar bauta wa dodo su bauta Allah da ya yi su yake musu wayannan ni'imomi in sun ba da baya sun ƙi karba kai dai ka yi kayi naka dama mun aike ka ne don ka isar da aika ka zo kuma ka isar da aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwarsa in yayi magana yayi magana yakan daga hannu yace Allahumma hal ballagtu Allah ka yi shaida na isar da aikanka hakika manzon Allah ya isar da aika sallallahu alaihi wasallama kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun fa in tawallaw idan su kafiran sun ki sun juya sun ki yadda sun ki yadda su yi imani da Allah su rabu da dodo da abun banza duka in sun ki yadda fa inna ma alaykal bala kai dai iyakan naka isarwa na bayyana da bai isarwa da bayyanawa kuma ka isar kuma ka yi bayani sallallahu alaihi wasallam يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون yarifuna kafure sun san ni'matan lahi nimomin Allah waɗanda aka ambata nan duk sun san amfanin su kuma sun san ba mai yin su Allah dodo baya yin su amma duk da haka sun yunkiruna sun san haka a zuciyarsu sun san haka a bakin su amma aikin su sai yi inkarin wayannan nimomin tunda ba a wa Allah wanda ya nimomin nan ba a masa bauta to an yi inkari kenan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uruwan sun riga sun san ni'imomin zuciyarsu ta yadda akwai wanda yayi ni'imomin nan shine Allah amma sai su sai su yi musun wannan ni'imomi suna sarrafa su wajen dodo wajen wani abun banza su yi gode wa Allah da yi masa bauta da kadaita shi saboda wannan ni'imomi dai sun mayunkiruna wa aktsarum yawancinsu alkafiruna kafirai ne masu butulci masu butulcin ni'imomi ko kuma masu kafirci gaba ɗaya na rashin bin Allah. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم نقول للذين ثم لا يوزن للذين كفروا ولا هم يستعتبون فتنا رانا اللاهرة تنازوا رانا تاشن قيامة تسكي موسون تلنن رانا تنازوا مرقا من قيامكم أتي أمر الله فلا تستعجلوا أي لوكتي ياي kada ku gaggauta lokacin tashin kiyama din lokacin yayi ko mun gaya muku ma amru sa'ati la kalamhil basari ahu aqrab sha'anin ku satan tashin kiyama bai wuce kaman ifta ido ba ko kuma bai kai ma ɗifta ido ba saboda haka tashin kiyama ya yi kusa idan tashin kiyama ya yi wa yau mana azumin kulle ummatin shahidan ranar da za mu tayar da kowace al'umma da annabawansu yau mana ɗukun launafin bimamin za mu tayar da kowace jama'a da shugabanta wanda muka bata a yau mana azumin kulle ummatin shahidan sun malayu zanu lillazi na kafaru wa lamu yustatabun in sun ga tashin kiyama sun ga damuwa in sun ce yanzu kam sun ga gaskiya rabbana absarna wa sami'na farjina na amal salihan inna muqinun yanzu ka Allah mun ga duk abin da aka faɗa mana muka ƙaryata na in an mutu za a tashi cewa akwai tashin kiyama akwai hisabi akwai uquba yanzu kan mun gani da idon mu da mun ƙaryata amma yanzu kan mun zo mun gani da idon mu a mai da mu duniya in an mai da mu duniya ba za mu sake yin kafirci ba ba za mu sake yin mummunan abu ba a mai da mu duniya la yi zan lillazi na kawaru ba za a yi musu izini su kawo hamzari ba wala mu yi ta buna in kuma sun ce suna so a komar da su ne duniya babu utu ba ba komawa duniya وزارع الذين وزارع الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون ranar tashin kiyama za su ga ƙuru ga azaban nan za ta kama su ko ta riga ta kama su don wuta za ta ta yunƙurowa ne a batta ta kama a batta ta kama shi a dakata sai an yi hisabi ta dakata sai an yi hisabi wa yau ma na asumin kullum mutum shaidan sun malayu sun lalata kawaru wa la mista tabun وزرع الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون idan kafurai sun ga azaba ga ta kuru-kuru da idonsu wala kaffafa anhu ba za a sauwake musu ko karan ba wala hum yunzaruna kuma ba za a dakata musu su kawo hanzari ba ra'anan tashin kiyama lokaci ne wuni ne mai tsawo shekara dubu hamsin fi yomin kana miqdaru hamsin alf sana saboda anan kaga kafurai sun ga azaba da idonsu in ka je wajen suratul isra'i zaka ji Allah ta yi wa nahshuru yawmal qiyamati ala wujuhum umyan wa bukman wa summan za mu tashe su ranar tashin kiyama suna makafi suna suna suna kurame umyan wa bukman wa summan suna makafi suna bebaye suna kurame ranar tashin kiyama anan kaga sun ga azaba da idon su to maganar makanta anan an dauke ta kenan lokacin makanta an dauke ta kenan a wani wuri walautare a wani wuri za ka ji sun ga azaba da idonsu ce rabbana afsarna Allah mun ga azaba wa sami'na mun ji firgici irin nauta farjina na amar salihan gashi sun gani kaga summan ya tashi sun gani makanta babu kenan kuma sun ji abubuwan da suka ji kaga kuruntaka ta tafi kenan kuma su suka faɗa farjina mai damu duniya na amal salin kaga bai bantaka ta tashi kenan saboda kara yi mamaki in an ga abubuwan wurare ne daban-daban lokacin da za a tashe su suna makafi suna baibayi suna kurame lokacin ne lokacin tashin su kenan za a kora su ne za a tafi filin kiyama to har ma wani ya tambaya ya rasulallahi yaya za a ta da mutane su yi tafiya da fiska wa nahshurun yawmal qiyamati ala wujuhim ya za a ta da mutane su yi tafiya da fiska annabi ya ce wanda yake da ikon tafiyar da su akan sawu guda biyu shine yake da ikon tafiyar da su akan fiska in ka lura sawu biyun mu ai sau ɗaya ne yake tafiya duk lokacin da ka daga ɗaya sawun ɗaya dai yana kafe ne baya tafiya in ka sake aje wancan sai ka daga wani lokacin da ka daga wancan ai wannan yana kafe ne wanda ka dagan shi ne mai tafiya kuma fadin fiska ai ya fi fadin sau fadi saboda haka haka za su yi ta yin tafiya kamar mai langa da fiskan suke takawa saboda azaba a nuna musu azaba da wulakanci wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuh umyan wa bukman wa summa anan kuma idza wazara lidhramul azaba kafiran nan in sun ga azaba wala yukaffafu anhum ko sun nemi a rage musu ba za a rage ba wala yustatabuna ba za a mai da su duniya ba
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم innakum إنهم لكاذبون إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فأولنا اللوكتي تسيكا فريس قدو دنين دسك بوتاوا الدنيا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك كاغا ونوري كافريس جي wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah mun rantse da zatinka ba mu taba yin tsafi ba kuma sun rantse ma kunna na'malu min su ba mu taba yin mummunan aiki ba amma kaga wannan lokaci da muke ciki na yanzu kuma wancan magana cewa sun rantse ba su taba yin tsafi ba wallahi ba su taba yin mummunan aiki ba yanzu an- ya tashi gashi su da kansu ne suke nunawa wajen dodannin ya Ubangijinmu ga dodannin da muka bautawa suna tsammanin in sun faɗi haka za ce shi kenan ko kun futa yanzu laifi duka ya koma kan dodanni su za a kama ina izaran ashraku shurakahum qalu rabbana haula shurakauna alladhina kunna nad'u min dunik ya Allah ubangijinmu yau sun ce Allah ne ubangijinsu rabbana haula shuraka'u na ladina kunna da dumin duni ga dodannin nan da muka bautawa a duniya ba mu bauta maka ba ga sunan fa alqaw ilaihim alqawla maza maza dodanni sai su bada amsa innakum lakazibuna ƙarya kuke ma kuntum iyana ta'budun fa kafa billahi shahidan baina bainakum in kunna ni wa'idkum laghafi ƙarya kuke ba ku ta bauta mana ba ba musamman abin da kuke yi ba in ji dodanni su amsa musu da haka haula shuraka wannan ya dumin duniya fa alka ilay mun qawla innakum lakazibuna qariya ku ba ku taba bauta mana ba in ji dodanni wa alqayna allahi yawma idham wa qalla anhum ma kanu yaftarun wa alka ila allahi yawma dhin salam wa dalla anhum ma kanu yaftarun in sun yi wannan jayayya da la'antar juna da dodannin da ƙaryata juna a lokacin kan walƙawilan layin ministaran wadalla an hun ba kanu yaftarun su dodannin su ya mu ba mu da ubangiji sai kai Allah ba wanda ya bauta mana mu ma ba mu da ubangiji sai kai to duk gaba ke da walƙawilan layin ministaran kowanne daga cikin arnan kafirai ya gurfana ya sallama wa Allah rannan kan baya da kowa sai Allah ma kuna halka wale ilallahi wa sallam wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk karece karecen da suke duk ya bace musu cewa suna da dodanni haza lillahi wa haza li shurakaina da sauransu amma kun da cewa muna bauta dodannin ne don su kai mu kusa da kai ba mu isa mu bauta maka gaba da gaba ba za mu bauta dodannin ne su ne suka isa su isar da mu wajenka duk wannan ƙarshe ƙarshen rannan ƙarya duka ta ƙare wa zalla nu ma kanu yaftarun
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون wayannan kafirai suka yi kafirci wasaddu an sabilillah suka tsare waɗansu mutane ga barin shiga hanyar Allah zidnahum azaban fawqal azabi sai mu ba su azaba ta su ta kafircin su sai mu ƙara musu wata azaba ta mutanen da suka batar wanda suka hana su shiga hanyar Allah a ɗora musu kafircinsu da kafircin waɗanda suka koyawa kafirci suka tsare su daga hanyar Allah zinnam azabun fawqa da zabi saboda me bima kanu yufsiduna saboda banna da suke yi kafircin su nasu na kansu banna ne tsare hanyar mutane ga barin shiga Allah a sa su hanyar kafirci wata bannace to saboda haka muke ɗora musu azaba bisa da burbushin azabar su tasu ta kansu
ويوم يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين آه رانا تاشن قيامة رانا نزام تايد قوة النبي دا الأمة من كل أمة شهيدا النبي الناس شيني ما يباد شهيدا abin da suke ciki su kafiran idan an tada kafirai al'umman kafirai da annabinsu to sai annabi ya yi bayani misalin annabi nuhu shine farko wanda ya sha wahala da kafirai masu bautan gunki kamun shi ba ba bauta wa gunki ba A manzo manzo na farko a duniya dai adamu shine manzo far- na farko ba za a ce annabi nuhu shine farkon manzanni ba a'a annabi adam shine farkon manzanni domin shi ya sanar da ‘ya'yansa sanin Allah da sanin hukuncin Allah da sanin duniya da sanin lahira muna jin ɗaya ɗan adam yana cewa wata da alaihim da ba'amuna ya dabi haƙi ƙarraba ƙurbanan kaga ya koya musu ibada kenan ƙurbani fa tuqabbila min hadi wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak an karba wa ɗaya ɗaya ba a karba masa ba wanda ba a karba masa ba shi qabilu sai yace wa habil la aqtulannak zan kashe ka qala inna ma taqabbalu min al-muttaqin ai ba daga gare ni bane rashin karba maka din Allah bai karban aiki na kowa sai na mai tsoron Allah kaga cewa tsoron Allah Allah yana karban aikin mai tsoron Allah ne baya karban baya karban aikin wanda bai da tsoron Allah kaga wannan duka bayani ne da suka samu wajen ubansu annabi annabi Adam Allah la aqtulannak qala inma taqabbal la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ani bas yadi li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin in ya daga hannu zai kashe shi ya ce oho dai ni dai ba zan daga hannu na ce zan kashe ka ba in kai ka daga hannu ka kashe ni sai in barka ka kashe ni ka ɗauki alhakina da alhakinka a jefa ka a cikin duk wannan bayani ne na sanin shari'a wanda ubansu ne yake gaya musu in ba ta hanyar annabi ba ba a jin labarin Allah ba a jin labarin lahira ba a jin labarin sakamako sai ta hanyar annabi sai dai kuma khalifan annabin bayan annabin ya rasu to shi annabi adam shine farkon annabawan wani khalifansa ne ya koya ƴaƴansa waɗannan a shine annabin su ya koya musu to annabi nuhu in ya taso da jama'arsa sai ce kai bayani annabi nuhu yayi bayani inni da'awtu qawmi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghayyu thiyabahum wastaqbalu istikbara wa inni kullama da'awtuhum wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابا واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت في ربكم انه كان غفارا يجي gaba da yin bayani ya mai da maganar da yayi da kafirai a duniya sai ya gama sai Allah ya gaya wa kafir kun ji abin da annabin ku ya faɗa kuna da magana illa bai taɓa gaya mana wannan magana ba ba wanda ya taɓa gaya mana wannan magana ma ja ana min bashirin wala nazir ba wanda ya taɓa gaya mana wannan magana to annabi nun kaji ashe baka isar da aika na ba kenan kaji mutanen ka sun ce baka ce baka faɗa musu wannan magana ba da kace ka faɗa ce wallahi na faɗa na isar kana da shaida ina da shaida su waye shaidan ka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kira mu ba da shaida duk abin da ya gudana tsakanin Nuhu da mutanensa mun san su sai mu ba da shaida gaban Allah in mun ba da shaida gaban Allah kafiran Nuhu sai ba su yarda ba ba mu hada zamanin su ba mu hada zamanin da su yaushe muka san abin da ya faru tsakanin su da Nuhu ba su yarda ba ba su yarda shaidan mu ba Allah ce to kayi nuhu ba su yarda da shaidan waɗannan mutane naka da kace sun maka shaida ba ku shaidan da kuka bayar a ina kuka samu muka ce wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce shikenan magana ta kare annabi Muhammadu abin da ya faɗa duniya na faɗa to da haka za yi wa dukkan annabawan shari'a yau mana ɗaukin kullum mutum shaidan alaihim min anfusihim wajina daga cikin danginsu daga cikin jama'ansu umar sallallahu alaihi wasallam bi lisani qawmi shi ne shaidansu wa yamma nasu fi kulli ummatin shahidan alayhim wajina bika shahidan ala haula wannan al'ummaka kai kuma sai mu kawo ka kai da su kai ne shaida akan su wannan irin aya mai kama da ita wajina bika ala haula shahida yawma yadullu alladhina kafaru wa sawar rasul a cikin suratul nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbinsa Allah ya ce karanta min qur'ani yace ya faɗi sunana eh in karanta wa qur'ani ce eh to da yaso makaratu cikin suratul nisa'i da yaso nan ranan da zamu tada kowace al'umma da annabinta mai mata shaida wajina bika ala haula shahida kai kuma sai mu zo da kai ka zama shaida wa wannan al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam idon sai ta zubar da hawaye sai ya ce ka bari haka ka bari haka ka bari haka domin shi sha'aninsa bilmar ra'ufur rahim saboda tausayinsa mai tausayi ne sallallahu alaihi wasallam majin tausayin al'ummarsa ne wajina bika wajina bika shahidan ala haula wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in mun saukar maka da wannan littafi mai yin bayanin komai da komai qur'ani kenan wannan littafi mai yin bayanin komai da komai fillah fillah alqur'ani kenan ma farradna fil kitabi shay'in ba abinda muka rage wanda mu shigar da cikin wannan littafi ba abinda ba gane ba a ciki ka nemi wanda ya gane ya ganar da kai fasalu hada zikri in kuntum la ta'lamun amma komi yana cikin alqur'ani sai dai in baka san shi ba ka nemi wanda ya san shi yayi maka bayanin sa wajina bika shahidan ala haula wa nazzalna alayka alkitaba mun saukar maka da wannan littafi tibyanan don mai yin bayani li kulli shay'in wa hudan littafi ne na shari'a wa rahamatan littafi ne na rahama wa bushire littafi ne na albishir lil muslimina ga musulmi إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wannan aya tana daga cikin ayoyin alkur'ani masu hada abubuwa iri-iri a cikin magana kaɗan inna Allah sani Allah ya muru bil adli yana umarni da adalci ubangiji yana umarni da adalci يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكونوا غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤردوا فإن الله كان ماتما كبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا الله يناغن كوي آدلتي كوي آدلتي ko kana gaba da mutum ka faɗi gaskiyarsa kar ka ɓoye masa gaskiyarsa ko kana gaba da mutum ka faɗi gaskiyarsa kuma wanda ya yi laifin ko ubanka ne ko uwarka ce ko ɗan uwanka ne ko wane ne ka ne ko basarake ko mai kuɗi ka fito fili ka faɗi gaskiya Allah ya fi kowa in ji Allah inna inna Allah ya mu bil adli wal ihsani kuma Allah yana umurni da a kyauta wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyauta Allah yana son masu kyautawa ku kyauta Allah yana son masu kyauta har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko da dabba zaka yanka to ka kyauta ka kyautata yankanta ya kyautata yankanta ce ka wasa wukar karka azabtar da ita wasinu kyauta inna Allah yuhibbul musinin wa ita'i zil qurbi Allah yana umurni da ba dangi makuzaci haƙƙinsa sa wa ati zal qurbi haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil la tubazzir tabzira danginka makuzacinka ka bashi haƙƙinsa sa idan ka ga miskini ga miskini na gari ga miskini danginka to da miskini danginka za ka fara kowane abu da naka za ka fara haka Allah ya umarni wa ita izil kurbe wa yanhi anil fahsha'i wal munkari Allah yana hana dukkan abubuwa na sabon Allah kada a yi su inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ya hana a aikata mummunan aiki wa yanhi anil fahsha'i wal munkari fasha yawancin fasha a cikin alkur'ani abin da ya shafi zina ne da liwadi wayannin alfashar munkari da mummunan abu a shari'a abin da ma'anan mummunan abu a shari'a munkari abu mummuna ne ko da ba ka yi karatu ba ka san mummuna ne ko kai karami ne ka san mummuna ne idan an samu yaro yana sata sai ya ruga a guje ba zai yarda mutumin da ya gan shi izo kansa ba ashe ya san sata ba kyau shi yasa yake gudu ha komi jahilcin jahili ya san ƙarya ba kyau ya san cin amana ba kyau ya san warware alƙawari ba kyau ya san zina ba kyau ya san liwadi ba kyau ya san shan giya ba kyau ya san duk abubuwan da ba sai ka je makaranta ka karanta ka san mummuna ba to shi ake kiransa munkarun shar'an wa yanhi al-fahsha munkari wal baghi kuma Allah yana hana zalunci Allah yana hana zalunci ya ayyuhan nasu innama baghayukum ala anfusikum duk wanda ya zalunci to fa zaluncin nan zai dawo kansa wa man yuzlim minkum nuzikhu azaban kabira duk wanda ya zalunci daga cikin ku to zamu dandana masa azaba mai girma fa zalamul ladina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun masu zalunci lalle za su sani da ƙarshe menene makomarsu makomar zaluncin da suka yi to Allah yana hana waɗannan duka ya'izukum Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkaruna ko za ku wa'azantu wannan aya a lokacin da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya gaji shi bayan abubakar umaru ne ya gaje shi bayan umaru usmanu ya gaje shi bayan usmanu aliyu ne ya gaje shi sai aka sha rigima tsakanin sayyidina ali da banu umayya su ma'awiya kenan aka sha gwagwarmaya daga ƙarshe jarrabar allah ta zo aka kwace mulki a hannun mutanen mu sharifai jikokin manzon allah ya koma hannun banu umayyata sai da suka shekara a wajen suka yi watanni wajen wata dubu suna yin mulki to daga ƙarshe sai Allah ya naɗa Umar ibn Abdul Azizi kamun ai haka kuwa wato in kana son kai farin jini a cikin addini ka zagi sai na Ali da yayansa ka daura wani tsumma a cikin ka ka zo kana rawa gaban mai sarauta kana ce haka haka sai na Ali yake mai katon tumbi haka yake haka yake to in kai haka zaka samu farin jini kuma kai shugaban ƙasa ko limami ko jagora in kai sallan juma'a dole ba za ka sako sai ka zagi sai na da yayansa ka yi faɗi mummunan abu game da su mutane ne wanda Allah ya girmama su amma suka zaɓi duniya da son duniya suka yi kaza suka yi kaɓaɓata su kaɓaɓata su sannan ka sauka yi sallan juma'a to da umar abdulaziz aka naɗa shi ya hau mimbari na hudbar juma'a da ya zo wurin da ya kamata a yi zagi ɗin sai ce inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanhi anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ya sauka kai sallah sai aka bi shar gida sai suka bi shar gida yau kai mana sallan bidiya kai mana sallan bidiya sallah ba zagin miyagu wai sai na ari da yayansa da jigoga sune miyagu sai an zage sallah take yi kyau kaji siyasa ai kai mana mummunan sallah kai mana sallan bid'a sallah ba zagin miyagu la ilaha illallah sai yace musu dima'un sanallahu suyufana minha yajibu an nasuna alsinata alsinata minha tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wa'ancan mutane wa'ancan mutane ba mu yi zamani da su ba balle mu sa takubanmu a cikin jininsu ba mu yi zamani da su ba balle mu sa takubanmu a cikin jininsu to don menene za mu sa harshenmu cikin jininsu kowa abin da ya aikata shi ne gare shi to shi ne aka sa wannan aya ake limamin juma suke karanta ta kullum tun daga wancan zamani na umar ibn abdulazizi ai bai dade ba sai aka ba isanmu ya ce mutu suna ce masa shi ne wato na biyar da cikin kulafa'ur rashidun shi jikan sai na umaru ne ta wajen uwarsa inna la ya murbi al'adli wa lisani wa yi ta yi zirkurbe wa yanzu yi fashi halmun kari wal bawai ya yi zukun la'allakum tazzakarun kamun a yi haka kuma sai da ya yi wata dabara shi wurin abdulazizi sai ya kira wani kafuri ba yahudi ya ce za mu haɗa baki da kai kai mini wani aiki ya ce mai kake zuwa yi maka ya ce sai fadata ta haɗu ka zo ka ce wurina ka zo kana son auren maka da ‘yata amma fa kai kafiri ne’ idan na ce yaya kana kafiri zan auren maka da yata ni zan in na faɗa maka ka ce mini ai akwai wani wanda ya fi kafurai muni amma wanda ya fi ka daraja ya ɗauki ƙyasta ya bashi shi ke sai aka shirya haka kafuri ba yahuda sai zo fada waje umar bin abdulaziz ce ranka ne da wurinka na zo na zo neman albarka ne wajenka yarka nake so ka auren min amma ba zan boye maka ba zan boye maka shi kafiri ne ba yahudi ne kafiri ba addinin ku amma ina ina so ka auren min da yarka yace la ilaha illa muhammadur rasulullah da Allah jama'a ku ji wannan irin magana ina sarkin musulmi kafiri ba yahudi yace auren masa da yata kana kafiri ba yahude sannan ka ce ina sarkin musulmi auren maka da yata je ranka da kai a hankali wanda ya fi ni muni wanda ya fi ni muni wanda ya fi ka daraja ya ɗauki yaya bashi ai in kuna sallah ba kwa zagin kafiran duniya ali ibn abi talib kuke zagi ashe kenan ya fi kafiran duniya muni a wurin ku kuma annabi muhammadu shirkinsa ne ya ɗauki yaya bashi saboda haka wanda ya fi ka daraja ya ba wanda ya fi ni muni ya ni ma sai ka bani yanka ita jama'a kun ji fa jama'a kun ji fa jama'a kun ji fa to daga da aka faffasa guyawun su waɗannan miyagu makiya sayyidina ali da jama'ar sa din wa fu bi hadillahi za ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah yana gaya mana wa fu bi hadillahi ku cika alƙawarin Allah in ku riga kun ɗauka, iza ahadtum in ku riga kun ɗauka alƙawari ko da musulmi ‘yan uwanku ko da waɗanda ba musulmi duk wanda ka ɗaura alƙawari da shi dole ka cika wannan alƙawari, wafu bi ahadin layi iza ahadtum, wafu bil ahadi inna ahada kana mas'ulan ku cika alƙawari wani itilaƙan ne alkawarin nan tsakaninka da musulmi ne dan uwanka ko tsakaninka da wanda ba musulmi bane sai ka cika dole wa hu bi adillahi za ahadum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha kar ku warware alkawara bayan an daura alkawari an kulla an tsananta kullawa wa hu bi adillahi za ahadum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum alaykum kafila a lokacin da ka kulla alkawari fa kai da dan uwanka ko ku kai da dan uwan wani ka tabbata fa Allah a gabansa kuke wannan alkawari shine kafil naku wato shine yake wakiltan cika wannan alkawari saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe muahadi mutumin da ba musulmi bane amma an yi alkawarin zaman lafiya da shi ba musulmi bane amma an yi alkawarin zaman lafiya da shi to duk wanda ya kashe shi ba zai ji kamshin aljanna ba aljanna ku ana jin kamshin tafiye da tafiyar shekara arba'in saboda haka wannan duk saboda cika alkawari alkawari abin cikawa ne wajen mumini wa hu bi ahadillahi za ahatum wa la tanqudu al-iman ba tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila inna Allah sani Allah ya'lamu yana sani da ma taf'aluna abin da kuke aikatawa wa takunu kalladhina ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون كركو زما كما ما هو كتشي أن واو أن تمك مي مي مي كدي ذات تكدي ذات تكدي هرانا idan lasar ta haife ta ta warware kadin ya koma auduga kamar da kullum kadin ta haka yake sai ta yi kadi kadi ya zama ya zama zare mai kyau sai ta koma tana tana warwarewa tana warwarewa tana karku zama haka duk wanda haka ya warware alkawari ya zo kan wannan mahaukaciyar ne kallati na qadan ghazlaha min ba'di qutin an kaza tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kar ku maida alkawuranku wanda kuka yi saboda Allah su zama su ne za su shiga tsakaninku da gaskiya sannan su raba ku da wannan gaskiya ku warware wannan alkawari an ta kuna ummatun hiya arba'in umma kada saboda kun yi alkawari da wata al'umma kun tabbatar da alkawarin sai ta zama al'umma ce mara ƙarfi to sai ga wata al'umma mai ƙarfin gaske ita kuma kishiyar wannan ƙaramin al'ummar to kar ku yadda ku kulla wani alkawari da wannan don tana da ƙarfi ku warware alkawarin wancan karamar al'umma da kuka fara yin alkawari da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kulla sulhun hudaybiya aka rubuta aka tabbatar da komai cewa an daura alkawari a cikin alkawarin akwai cewa idan mutanenmu sun je wajenka ka mayar mana da mutanenmu idan mutanenka sun zo wajenmu karka nema irin wannan akwai shi to shi ganan an gama kullawa an rubuta an tabbatai ga abu jandal yana daure da satari yana ce ya rasulullahi ya rasulullahi karka mai shi ni wajen mutanen nan za su kashe ni za su halaka ni mutum biyu annabi ce ba yadda na iya na riga na alƙawari da su dole sai ka koma wajen su ya rasulullah za su fitine za su fitine ni su raba ni da addini ko su raba ni da raina ce ni dai na riga na alƙawari ba zan warware ba kaga ya alƙawari da kafirai ne fa ya alƙawarin wannan ku musulmi ne nasa da yake cikin alƙawarin akwai cewa duk wanda namu ne ya je wajenka ka mayar mana da shi manzo Allah ya mai da Abu Jandal abu jandal bai da iko ya koma wajen kafiran makka don za su halaka shi kuma bai da iko wajen manzo Allah manzo Allah ce ba zai karbe shi wadin ya riga alƙawari da wadancan ba zai warware ba shi sai ya samu wani wuri ya fake akan hanya sai mutane suka yi taruwa duk samarin da ba su da aiki sai su taru wajensa idan mutanen makka suna zuwa sai su yi musu fashi duk mutum makka su gani sai su yi masa fashi har abin ya damu mutanen makka suka aika waje manzo Allah mutanen kan nan na wuri kaza dan Allah ka janye mana su sun dame mu don Allah ka janye mana su sun dame mu to kun ji da wannan duka saboda cika alƙawari ne yasa ake wannan magana wala takunu kallati naqadan ghazlaha min ba'di qutin khaza tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hi arba'un umma inna yabluukum Allahu bi jarraba ce ta Allah ya bar ku kai alƙawari da marasa ƙarfin sannan daga baya masu ƙarfin kishiyansu suka zo don ya ga imaninku za ku warware alƙarin ne don ganin waɗannan sun fi ƙarfi sun fi yawa ku warware alƙawarin su masu raunin inna ma rukun labi wal bayyana lakum yawmal qiyamati ma kuntum fi tahtalifuna ranar lahira Allah zai tashe ku yi muku bayanin komai da komai duk abin da kuke jayayya a ciki yawma tubla sarairu ranar da komai kowane asiri ya bayyana to Allah zai muku bayanin abin da kuke sabani a cikinsa. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تتخذوا أيمانكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون da Allah ya ga dama duk wannan rigingimin da wasu faruwa tun daga Adam har tashin duniya ba za a sa kafiri ko guda ɗaya ba dukkan mu musulmi ne wanda suka sallama wa Allah musuluncin ma da Allah zai in dai haka ya yarda in da hakan yayi nufi to sai yayi musuluncin da ba dama a samu wani musulmi na gaba da wani musulmi lokacin da aka saukar da aya wanda zana ma fi sudurin min gillin sai sai na ali ce ran lahira irin mu da mu da su zubairu su usmanu za a ciccire abubuwan da suke cikin zuciyoyin mu zuciyar mu zama kalau kalau mu shiga aljanna kaga sahabbai ma akan samu dan wani abu tsakankaninsu balle sauran wada to da Allah ya ga dama sai ya mai da mutanen gaba ɗaya musulmi ne masu wankakkiyar zuciya ba wani gaba tsakanin kowa da kowa to Allah bai ga dama yin haka ba walau sha Allah rajalakum ummatan wahida da Allah ya ga dama sai ya yi ku al'umma guda ɗaya musulma ko kuma akasin musulma walau sha Allah rajalakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha amma Allah yana batar da wanda ya ga daman batarwa a cikin adalcinsa kuma yana shiryar da wanda ya ga dama a cikin falalarsa manan zalunci kai amfani da kayan wani ba da izinin wani ba to Allah in ya yi amfani da kayan ya yi amfani da wasu mutane su mutanen kayan wane ne kayan Allah ne ko kai ne da kajinka a kamo su aka kamo su da aka kamo sai ka girgiza ɗayan nan ka ce wannan a sake ta da je ta yi kwai a saki ma zakaranta su je ta yi kwai aka girgi ka ga wannan kuma ka girgiza wannan da ita zakaranta duka aje a gasa mini aka kawo wani kuma aka girgiza ka ce wannan kuma da ita zakaranta a- a dafa amin romo wai kazar farko da zakaranta wani aikin alheri ta yi maka je an sake- a sake ta da je ta rayu ta yi ta aihuwa wani alheri ta yi maka babu kayanka ne wanda ka ce a gasa maka wani laifi ta yi maka babu kazar ka ce da zakaranka wanda ka ce wanda ka ce a dafa maka a yi maka- a yi maka romo laifi mai ta yi babu kayanka ne to amma Allah da yake sarki ne sarki ya fi ƙarfin a titsiye shi to sai ya ce la yus'alu amma yaf'alu Allah duk abin da ya aikata ba wanda ya tambaye shi dan me babu to sai yasa shari'a tsakanin mu in kai mai kyau ai maka mai kyau in kai mummuna ai maka mummuna amma can can master list yana rubuce ba ba makawa yadda abin yake haka yake saboda haka mu tsaya mu yi mai kyau mu gode wa Allah ya halicci abubuwa masu kyau ya dangana mai yace mu ne muka yi don ya girmama mu ya hada mu da manyan bayinsa in ko mummuna abu muka gani kar mu yadda mu yi balle mu rasa inda zamu mai da shi in mun mai da shi wajen shaidan sai Allah ce na ce ku bi shaidan ne shaidan ne yasa ne shaidan yasa ka shaidan ubangijinka ne me ya hada ka da shaidan alam alam ahadzaikum ya bani adam Allah ta budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anubuduni ni nace ka bi ni ba shaidan ba to saboda ko yaushe mu yi ta ayyukan alheri kada mu yi ayyukan sharri idan mun yi aikin alheri mu tabbata ba mu muka yi ba a cikin a cikin lamarin Allah ne ya ga dama yayi ya baka mana don a yabe mu a hada mu da mutanen kirki mu gode falalarsa in ko mummuna aiki ne mu nisance shi tun da farko kar mu yi shi balle mu rasa abin da zamu ce in ka aikata mummuna aka tambaye ka yaya aka ce shedan wa yake ka bi shedan wace ka bi shaidan ba na ce ka bi ni ba shaidan na ce maka makiyinka ne makiyin iyayenka ne wace ka bi shi to kaga sai ka rasa abin da zaka faɗa sai dai in ka in Allah ya maka Allah ya maka muwafaka sai ka ce Allah na tuba Allah na tuba na cuci kaina rabbana zalamna anfusana na cuci kaina na tuba to shike sai Allah ya maka gafara karfin mu kenan karfin mu kenan da Allah ya ba mu guda biyu baka da iko ka koma jiya ka gyara aikin da ka bata a jiya ba ka da iko ka koma bara ka bata ka gyara aikin da ka bata bara ba ka da iko to sai Allah ya baka wani karfin da daga yanzu nan inda muke magana nan yanzu nan zaka koma baya jiya bara bara wacan har lokacin balaga ka duk aikin da kai mummuna sai kai sai ka gyara shi da me da tuba Allah na tuba duk abin da na ya Allah na tuba Allah kai min gafara Allah sai ya maka gafara ba ruwansa shi Allah mai iko ne da ka roƙi gafara komi laifin ka ce je gana maka gafara in ba laifin ya shafi halitta bane in na halitta ne to sai ka nemo gafara daga waɗanda ka cuce su in kuwa sun mutu so kai ta istighfar da salati annabi da yawa in an je lahira ayi balance karfi karfi ɗaya kenan karfi ɗaya kenan wanda zai koma ba ya koma baya gyara maka duk abin da ka bata mu yawanta istighfari mu yawanta tuba wa Allah duk abubuwan da muka yi Allah zai gafarta mana ƙarfi na biyu baka da iko ka je gobe kai sallah gobe ba ta yi ba baka da iko ka je baɗi kai azumi kai sallah baɗin ba ta yi ba to akwai ƙarfin da Allah ya ba mu niyya mai kyau kace Allah na yi niyya zan aikata mai kyau ba zan aikata mummuna ba shi sai Allah ya karba duk abin da ka aikata mai muni bayan na ce kuskure ne ya same ka rashin karfi ne ka riga ka ka ka ce wa Allah ba za ka yi mummunan aiki ba sai kyakkyawan aiki to mu sa niyya mai kyau don mu gyara gaba mu tuba wa Allah don mu gyara baya a'udhu bi ahdillahi za ahadtum wa la tanqudu al-imana inna bablukum Allahu bi wa yubayyana wa yubayyana lakum yawma yatawakkalun bi takdim wa law sha'a Allah raja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya yi ku al'umma guda ɗaya ba rigima ba rikici amma bai ga daman yin haka ba walakin yudillu man yasha amma yana badda wanda ya ga dama da adalcinsa don ba wa ma rabbuka zallamin lil abid don Allah baya zalunci wai hadi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama da falalarsa Allah ya ƙara mana shiriya haɗa mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tusalu yawmal qiyamati lalle za a tambaye ku ranar lahira amma kuntum ta'maluna abin da kuka aikata alhamdulillah masu shigar dariƙa ko masu shigar dariƙa dariƙa tijjaniya ba dole bace akan kowane musulmi a'a sai wanda ya sa kansa da Allah ya kawo sallah farilla ce kitabun mawqutan dole da ya kawo azumin ramadan ce kutiba alaikum siyamu dole amma zikirin dariqan waliyai Allah kwadaitarwa ya ce wazkuri marabbika bukratan wa asila ya yi wannan zikrulla zikran kaseeran wa sabbi bukratan wa asila gaba sai ya ce inna hadhi tazkira wa'azi nake muku faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa wanda ya ga dama to in kaga dama ka shiga din nan to ta zama dole akan ka saboda wa hu bi ahdillahi za ahattum wa hu bil ahdi an kana mas'ulan wal yuhunu zurahum man nazara yuti Allah falyutihu dole in an shiga ba a fita kuna ji na da kyau in an shiga ba a fita saboda an dauki alƙawari da duzuri ko ba har tijaniya da wata dariga ita kare za a rika sannan ko ba ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin tijaniya domin ziyara bara ce dukkan waliyan Allah muna so su muna girma su amma wajen ziyara da yake bara ce ba za mu bar gidan mu gidan shehu tijan to bara gidan wani waliyi ba kulawa da sallah a yi ta cikin jama'a in an samu jama'a don wanda baya kulawa da sallah ba musulmin kirki bane ba a bashi dari ga tijaniya ku girmama iyayenku ku yi musu ladabi ku yi musu biyayya wanda baya bin iyayensa ba mutumin kirki bane cikin musulunci Allah yana kiran jabbaran asiyan jabbaran shaqiya kuma ai jam'in wazifa ai jam'in zikirin jima in an samu yan uwa ba samu mutum shi kadai kuma ba a shanta ba lokacin da shehu tijjani ya sa wannan sharadi mutane sun dame shi wai wai ambaci zina ba shan giya sata ƙarya girman kai annabi wanci wai wai shanta ba kadai to Allah yana so ya bayyana karamar shehu tijjani ƙarshen duniya yanzu duk gidan mai da ka shiga dukkan duniya za ka ga rubuta da bakin da kake yi da wanda baka ji za a rubuta no smoking no smoking no smoking ba ba za ce no ƙarya no neman mata no liwaɗi no sata ba no smoking duk wanda ya karbi wannan sharadi na ba shi daga shehu tijjani lazumi da wazifa da zikirin juma'a ya tambayi wanda suka iya su gaya masa yadda ake yi da kuma ya gaya masa sharadin jauhara wanda kuke ciki duk mai neman tajidi an jaddada masa akwai maganar da aka yi kwanan baya ta maganan yan uwa wanda suka himman za su gyara wannan masallaci suka faɗi hanyoyin da za a bi a tara kuɗi ta hanyar za su ba da namban account duk wanda yake da niyyar taimakawa sai ya sa kuɗin a wannan account ɗin za a faɗa kuma sun ambaci za a kakkafa drone drone to daga baya yan uwa sun ba da shawara kakkafa drone drone musamman ranar da ake sauka ɗin nan wurin ne da za a yi zahama mutane za su taru da cinkoso duron ɗin nan sai ya zai musu wurin jin ciwo da faɗuwa ba za su yi amfani ba saboda cikowar jama'a to abin da aka karfa dai ainihin lamba akawun ɗin duk wanda yake da ikon taimakawa to sai ya sa a cikin lamba akawun ɗin za a kawo lamban akawun kuma shugabannin wannan harka za su yi muku magana a cikin rediyo nan gaba su faɗa muku duk yadda za a yi Allah saka muku da alheri Allah ji ganmu Allah ji gan iyayenmu da malamu da malamu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah biya bukatunmu da bukatun wanda muke musu addu'a Allah biya bukatunmu da bukatun wanda muke bin wanda muke musu addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali lafiya mun addinin mu Allah kare duk karfin da yake neman kare musulunci duk karfin da yake neman kare musulunci Allah kare karfin albarka na shi Allah ya tawaye shi masu taimakon addini Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله